العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna yinin talata 24 yana ga dukkan watannin guda biyu kenan ko na Muharram da kuma watan Satumba shekara ta 2019 na Turawa na Musulunci 1441 kuma ita ce rana ta farko da Allah ya kaddara za mu dawo karatu bayan dongon hutu da muka tafi tun kafin azumi ina ga lallai mun kwashi wajen wata biyar ko shida a rabonmu da karatu amma dai dama dai mun kulle dalilin ƙarashen karatu na da kuma dai tafiya da zan yi don tattaunawa akan abin da na rubuta kuma Allah ya kaddara gaskiya an karasa lafiya an kuma je an kare lafiya an dawo lafiya sai fatan Allah ya sa mana albarka cikin abin da muka samu din Allah ya sa ya zama to mai amfani a gare mu duniya da lahira abubuwa da yawa suka faru a wannan tsakani din ko da yawa Allah ya jarrabe su da rashin lafiya wasu Allah ya jarraba cewa muna tare da su kafin tafiyar bayan tafiyar Allah ya kaddara da yawa da sun tafi wanda suka riga mu gidan gaskiya muna addu'a ubangiji Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah sa aljannar firdausi ta zama ta makomar su Allah ya sa ko mu haɗu da mu da su baki daya a karkashin inuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan a cikin dai ɗaliban majalisi din akwai dan uwa dattijo kuma uba a gurin mu Malam Ibrahim ko ina ji kwana biyar kenan ko shida da suka wuce Allah ya kaddara yana tsaye akan babur din shi ya faɗo mashi ya samu karaya ina ji ko yau ko gobe ma za a yi dorin karaya tasa ina ji a dala orthopedic ne ko aminu kano ne to dai muna addu'a Allah sa a dora a sa'a ubangiji Allah ya bashi lafiya Allah ya sa ta zama to kafara shi ma da kankarar zunubi a gare shi kuma ana roƙon yan uwa su ci gaba da sanya shi a cikin addu'a Allah sa ya zama to mashi sawa daurin ya zo cikin sauki Allah ba shi waraka cikin takaitaccen lokaci kafin hutun da muka tafi ina ga mun tsaya akan babi na 181 ne muka karanta hadisi na 388 hadisin Adam wanda ya dai kare akan Abdullahi ibn Umar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa muminin da yake cakuduwa cikin mutane yayi hakuri akan cutarwar shi cutarwar su wannan shi yafi alkhairi kan mutumin da baya shiga cikin mutane kuma baya hakuri akan cutarwar su mutumin da zai ware gefe yana gida in kaga ya fito sallah ce in an yi sallah ya koma ba ruwan shi zaka ji an ce wani bature ne ko to irin wannan turawan babu alkhairi a cikin rayuwarsu hausawan su ne suka fi mutunci su suka fi alkhairi in dai za a zauna a majalisi ba gulma ba ce da bata mutane ita ma shine sharin kuma zaman majalisi din wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an zauna sai an kare aikin majalisi din amma dai a zauna a majalisi din a yi aikin gayya tare da kai a yi taimakakeniya a tattauna matsalolin unguwa a ga matsala kaza a je tare da kai guri kaza a dawo guri kaza a wannan takuɗaɗɗe ne da za ka yi za ka ga wauta za ka ga cewa mutane masu son kansu za ka ga masu sakin baki za ka ga masu tarato duka dai a ƙaru waɗannan abubuwan ka yi haƙuri ka jure wanda shi fi maka alkhairi kan mutum ya ware baya cakuɗa ɗaya da mutane wanda kuma zai cakuɗi cikin mutanen ya kasa haƙuri akan cutarwarsu har wayo shi ma yana da ƙarancin alkhairi dole abu biyu ake da bukata ka cakuɗa cikin al'umma sannan kuma ka yi haƙuri idan sun cutar da kai abubuwa guda biyu wanda ya fi kowanne sharri shine wanda baya cakuduwar kuma baya haƙuri ya ware kansa kuma an kawo shi sai shi wanda ya mai kankara sai ya mai na itace sai ya maka fata-fata a yi ba mutunci a kare wannan shine ya fi kowanne rahin mutunci a cikin al'umma wanda yake bi masa shine wanda zai shiga cikin al'ummar amma ba zai haƙuri ba wanda ya fi kowanne alkhairi shine wanda zai cakuɗa cikin al'umma ya kuma yi haƙuri akan cutarwa da mutane suka mashi shine babin da muka kwana kafin sallah wanda za mu tashi a kansa kenan shine zai zama to babi na 182 wanda yake cewa babu sadari ala al'aza kuma lambar hadisi na 389 a irin littafi na shafi na 149 Imam al-Bukhari ya ce haddathana Musaddad قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو موسى من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أصبر على أذى يسمعه من الله من الله عز وجل وإنهم لا يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم mai wannan ya kashe ko ya sa ta a flat mode ya ce laisa ahadun aw laisa shay'un wannan ce shakka ce ta mai riwaya ko dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laisa ahadun aw laisa shay'un abin da ake nufi ba wani asbara ala adha wanda yafi yawan hakuri akan cutarwa yasma'uhu kuma cutarwa da yake jinta da kunnen shi ko yake jinta da kanshi min Allah azza wa jalla sama da Allah madaukakin sarki ba wata halitta da za a samu ba wani mutum ba duk wani abu da kake iya tunani wanda ya kai Allah haƙuri akan cutar wanda yake ji e kowa da iyakar haƙurin shi amma ba wanda ya kai Allah haƙuri akan cutar wanda ake mashi yasa aka sa mashi as-sabru ala al-adha haƙuri akan cutarwa wa innahum la yad'una lahu waladan suna kirkira ma Allah madaukakin sarki da suna mai ikirarin yana da da wannan kuma da yace la yad'una ba a faɗi ko suwaye ba ina ji in ka dauke musulmi masu cikakkiyar aqida lafiyayya ba wata kungiya da ba ta danganta da da Allah madaukakin sarki in ka dauke shi hararrun addinai da muke da akwai yahudawa suna jingina wa Allah madaukakin sarki ko wa qalat al yahudu عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يهودا وسكة عزير أن الله لي نصارى كما سكة النبي عيسى عليه السلام dan Allah madaukakin sarki kuma har yanzu muna nan muna tare da su yahudawa ga sunan fululu musamman kare isra'ila kuma kowace kasa ba ka rasa yan ɗaiɗaiku a cikin su suna tada fitina suna hana zaman lafiya a ƙasashen da suke zaune kuma Allah yana kallon su haka an ka ɗauke nasarawa har yanzu rikici ake su ne suka fi musulmi yawa a duniya ko musulmi ne suka fi su yawa a duniya kowa yana wa kowa runtu eh Allah kada ya sani musulmi ne suka fi su yawa ko kuma kiristoci ne suka fi su yawa din an ka dauke nan nahiyar Afirka da bangare na Asiya kusan sauran kasashen Turawa an ka je yawanci duk musulmi baki ne kaɗan ne wanda za ka same su haifafan gurin ne musulmi ne na haka in ka kirga su duk yawanci suna tafiya a layin kiristoci ne kuma shi ma gurɓata sarkin soji kiran sarki amma dai suna danganta wa Allah madaukakin sarki da haka in ka ɗauki larabawa kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su suka ce dukkanin mala'iku ma da ake bada labari suka ce ƴaƴan Allah ne amma suka ce mata eh Allah ya kire musu cewa tilka idan qismatun biza ko wannan rabo ne na zalunci kun zabe maza kuma kuka ce Allah madaukakin sarki na da mata hakan ka ɗauke majusawa masu addinin iraniyawa na da za ga su ma akwai wanda suka kirkira suka ce ‘ya'yan Allah maɗaukakin sarki to Allah yake cewa ba wanda ya kai Allah haƙuri suna kirkira ɗa su gaya mashi amma Allah yana ji bai ɗau mataki ba ko kuma yana jira sai an je ɗauki mataki shi kuma girman zunubin danganta wa Allah maɗaukakin sarki shine yake faɗa cikin wata sura ko takabir samawatu يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا عند أولي الرحمن ولدا yace sama dab take ta yanke ta fado ƙasa ta yage kuma duwatsu kamar su kifo duka abin da ya sa waɗannan suke girgizawa su motsa saman ta yi kamar za ta yage banda Allah ya mata gini irin na gwanaye ko sama da na gwanaye ƙasar banda an shimfiɗa ta an ajiye ta da sai ta tsage daga ran da aka ce Allah madaukakin sarki na dada yadda kaga dutse ya kafu ya yi kwari ya tsandare to daidai yake ya fashi daidai yake ya dawo kamar audigar daga daidai lokacin da aka ce Allah madaukakin sarki na dada amma ya hana saman ta yagi ya hana kasan ta barke ya hana dutsen ya fado kuma yana dutse suna faɗi ƴaƴan Allah ne kuma kusan duk dutsen da zaka je ba ran da zaka je ba ka tattafa su a rinsa ido ya sa a rinsa ido daidai da azaba ta sun ya zuba tare da sun gani ko Iblis da ta gwaranci kuma Allah yana jin suna faɗa mashi ga ƴaƴansa ga ɗansa ga ɗansa amma ya shiga kyale su yalla yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim amma Allah madaukakin sarki yana kyale su e bai ji gaggauta musu da ukuba ne sai fassara kenan wa innahu la yu'afihim Allah yana kyale su ko kuma Allah ma sai ya ba su lafiya gashi sun mai saban waɗannan girman halittun wanda sun ƙi karɓar amana suna nema su karɓi tasirin maganar su yaƙi da kasa tsawa a yadda suke amma Allah maɗaukakin sarki sai ya ba su lafiya su ci su sha su koma su yi kwanciyar su lafiya kalo a cikin ƙes wa ina hula ba a fihim wa yarzuquhum kuma Allah ya azurta su e cocin ma wanda ya fiye ma bayani ya fiye tafiya da hankalin mutanen ya butuliki don da su cocin bitiliki tiliki tiliki in wanda ya fi ka ciniki ya ka zo ka haɗa kayan sautin da ya fi nasa da kujeru masu kyau da kayan sauti masu kyau a ja abin da zai ja hankalin mutane saboda ya zama to ka fi yawan kuɗin shiga da dai cikin arzikin da Allah madaukakin sarki ko wani suna wa Allah dukiya suna danganta mashi da amma Allah madaukakin sarki ya kyale su ya ba su lafiya yana azurta su to me hikimar a kawo maka babin yin haƙuri kuma a maka wannan magana ta Allah madaukakin sarki ai an ce as-sabru 'ala al-adha ko hakuri akan cutarwa to ba ga maka hakurin da wani mutum yayi ba sai aka maka hakurin da shi Allah madaukakin sarki ke yi to wani irin hakuri ne Allah ke yana da ikon da zai iya cewa fa azaba ta kama su a take amma Allah sai ya jinke ya kauda kai bai gaggauta musu yin wannan hukubar ba ne hakurin da Allah madaukakin har sai ya je madakatar ko an je ga madakatar ina rabbaka labil musa sannan sai ya kama su da hukubar da ya ajiye ta masu yin shirka ga Allah madaukakin sarki da to me ya darasin da musulmi zai samu akan hakuri tunda ana cutar da ubangiji yana hakuri kai mumini me zaka samu akan hakuri in kai na'am haka da ne na'am na duk cutar da za a yi maka a matsayinka na dan adam ba za ta kai cutar wanda aka wa Allah madaukakin sarki ba wanda shine ya halitta ba wani laifi da za a wa Allah sama da wannan a jingina masa da to amma an jingina dan ya kau da kai to kenan kai ma ya kamata duk cutar wanda za a ma ba za ta kai wannan ba kai ma ka kau da kai a kan shi ko me sa aka zaɓi hakuri din aka sa shi a babi din ko me shi falalar hakuri din akwai ibada da ta fi hakuri ko ya fi kowace ibada ne ma wata ibada ce kuma kowace falala ne a duniya na jihadi fi sabilillah ayyul a'mali ahabbu ila Allah ko ko ba ta kake nufi kai ai ahabbu aka ce ni kuma ladan fara tambaya ayyul a'malu ahabbu ila Allah ko wata ibada ce Allah ya fi so cikin ibadoji da ake so ita ce sallah akan lokacin ta bin iyaye sannan kuma jihadi don ɗaukaka addinin Allah madaukakin sarki amma duk ibadun duniya wacce ta tafi kowace girman lada na'am imani da Allah in shi da mai da imani ba ake fara samun lada mai na'am na asabar menene dalili hakuri ya fi kowane lada na'am malaka inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghairi hisab wani idan yi adu malamai suke kallo kamar lada ko haƙuri ya fi kowanne yawan lada in ka ɗauki ɗaiɗaikun ibada abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bin da lada goma ne man da abin hasanati fadahu ashru amsalha wanda ya zo da kyakkyawan aiki yana da rubuta guda goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi niyyar aikin alkhairi ya kuma aikata za a rubuta mashi lada guda goma in yi niyya bai aikata ba za a rubuta mashi lada cikakke haka abin da manzo Allah ya tabbatar lada goma ne abin da alqur'ani ya tabbatar manzo abdul hasanati falahu ashru amsalha lada ne guda goma to amma kuma sai aka faɗi sadaka zama da linkin wannan ita kuma ko masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a qanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha da haka zaka iya samu in kai sallah ka samu lada goma ko kai wani abu ka samu lada goma in kai sadaka wanda zaka bawa wani kuma musamman ta fada a gurgun da ta dace to akalla da ka samu ribi 700 kuma Allah ya ce yudha'ifu liman yasha ita 700 za a rika ribata ko Allah zai iya ribata ga wanda yake so kaga kenan sadaka ta fi wannan amma da ya zo hakuri sai Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna abin sani fa Allah yana cikawa masu yin hakuri ajrahum Allah yana cika musu ladan su bi ghairi hisab ba tare da an kirgawa nan cikin mai ce duk wanda aka rike aka ce kirge 700 in ga kirga daidai ta ka ci na ga duk za mu iya kirgawa ko eh watakila ce dala ɗari bakwai duk za ta kirgu daidai da daidai in ta karu ba ta ka bace in ta ragu ba ta ka bace za mu kirga ta daidai da daidai to amma ladan masu hakuri Allah ya ce babu lissafi kuma ka ga mala'ika ya kamfato ya zuba ba mala ba lissafi abin yana da yawa gaskiya eh musamman a ce mala'ika jibril a siffarsa a ce yayi tabi ɗaya ya zuba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fuffiken sa kwaya ɗaya tun daga sama tun daga ƙasa sai da ya taɓo saman bakwai fuffiken sa kwaya ɗaya da ya ganshi a cikin ɗaya daga cikin sifofi shi to a ce yi kan fata ka zuba mashi kuma kar ka kirga lalle abin da za a samu yana da yawa haka nan yace wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi al-umur wala man sabara lalle wanda ya hakuri wa ghafara ya yafe a bayan an cutar da shi ya kauda kai kamar ba a yi ba ta inna zalika la min azmi al-umur lalle yana daga cikin al'amuran da suke da bukatar jajircewa suna daga cikin ayyuka na kwarai wanda addinin musulunci ke kallon su lalle kenan yin hakuri da kau da kai abin da darasi ne da ya kamata musulmi ya samu musamman kuma akan cutarwa dama ba a bukatar hakuri sai an cutar ko ya saba ya ce duk wanda kaga an ce ya hakuri to an cutar da shi to wannan hakurin akan an cutar da kai shine babin yazo da karantar da kai kuma mun ji cewa babu wanda za a cutar sama da cutarwa da aka wa Allah madaukakin sarki ya sa in fiqh Imam Bukhari sai ya fara da cutarwa da aka wa Allah madaukakin sarki sai kuma biyo da cutarwa da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga dai a masu halitta in ta'abirin yayi kenan ko tunda wallahi yace ahsanul khaliqin ko amma dai ba mai halitta sai Allah madaukakin sarki masu kere-kere lokacin suna faruwa cikin masu halitta amma dai Allah a matsayin mai halitta amma cutar da ba wanda aka wadita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin shugaban halitta shi ma za mu ji irin cutar wadda aka yi mashi yace haddathana amr bin habs qala haddathana abi qala haddathana al-a'mash qala sami'tu shaqiqan yaqulu qala abdullah ibn mas'ud kenan ko qasama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qismatan كبعض ما كان يقسم فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل عبد الله بن مسعود yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi rabo qismatan wani rabo kabadi ma kana yaqsim irin raban da yake yi a baya in an je yaki an dawo an samu ganima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan raba wannan ganima wani lokacin da kanshi ko ya tsaya a wajen raban a ɗauki kaza a bawa ne a ɗauki kaza a bawa ne a ɗauki kaza a kai guri kaza to irin wannan raban da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake irin sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan yaki malamai suka ce kuma shi wannan raban ya faru ne a yakin Hunayn wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya a yakin baya a bayan fatahu makka kuma shine yaki na manzon karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi da larabawa ba yaki na karshe a duniya ba yaki na karshe da ya yi da larabawa shine bayan ya yi fatahu makka ya ƙara aran makamai ya wuce Hunayn ya tafi da sahabbai dubu goma sha biyu har da wanda suke so su tabbatar da cewa wai shin musuluncin nan ba gaskiya ne ko ba gaskiya bane sannan da me manzon Allah yake razana mutane yake firgita su tsorata su kasa yaki da shi sai suka ce bara mu bi din mu gani da idanunmu kasan duk tafi haka take ba kowa bai yake tafi da kai ɗari bisa ɗari akwai wanda ya zai ya gane wa idan me yake faruwa ne wani zai imani da kai ya shigo fatin kai abu ya dada kai amma abin da yake so so yake gani wata dabaru kuke kuke rigin kuke sun zabe shi ne abin da ya kawo shi yace to shi ma bara mu bi mu ga ya manzon Allah yake iya cin mutane da yaki yan dabaru ne ko kuma dai taimako ne na Allah madaukakin sarki suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma mutanen Quraysh daga can ɗaya ɓangaren suka ce to wannan fa yakin da za mu sai an samu tsayuwar daka in muna so mu yi nasara to mu fito ƙwanmu da kwarfata kar mu ajiye komai a gida gaba ɗaya haka za mu da haka mutum in ka zagare shi sai da ya kamo da ya fito da ita filin wannan yaki idan awakin ka dubu ne to duka he ka kaɗo su ga dabobinka ga 'ya'yanka ga matanka wani yaƙi na wuta da ba taɓa yin irinsa a duniya ba ko duka dukiyar ne da aka tattaro ta aka taho za a yaƙi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ne to a hankalta guda da dabobi za a yi da kaji ko da 'ya'yanku za ku kula ko da matanku ko kuma nan Allah za ku tunkara wanda ake tsorata ko wata guda tun kafin ya zo da aka da aka zo aka zo za a bamsa yakin sai Allah ma ya jarrabu sahabbai da suka kalli mutanen suka ga ganima suka juya suka ga yawan su su dubu goma sha biyu suka sai yau ba za a ci nasara a kanmu ba sai suka manta taimakon da Allah maɗaukakin sarki ke musu a lokacin da ba su da yawa sun zo yakin badar su ɗari uku da goma sha uku ko ɗari uku da sha ɗaya ko ɗari uku da sha biyu mafi yawan adadin da shi da ɗari uku da sha uku Allah ya taimake su akan mutanen maka aka zo yakin uhudu duka yawan su bai wuce dubu ɗaya da wani abu ba suka fito ɗari uku da waye suka koma suka bar manzon Allah wanda aka yakin da su ba su wuce ɗari shida da doriya ba da aka zo a yakin handar dukkan mutanen da suke cikin garin Madina gaba daya da Yahudawa da Musulmi da Kiristocinsu gaba daya mutanen Madina ba su kai dubu goma ba amma sama da soja dubu goma ya zagaye garin Madina amma haka Allah madaukakin sarki ya taimake su aka yakin an kare lafiya kalau suka yi fatahu makaiwai suka ga kawai soja mai makami a hannu wajen dubu goma sha biyu ne sun sa an tsararren mutane a gabansu ta wannan yakin ai minti nawa ne kawai za a gama a wuce sai kuma sunnar Allah madaukakin sarki in ka rena dan haki don ba su aka yi ba sai ya tsone ma ido sai Allah ya jarrabe su nan da nan ga su gaba ɗaya sun baje har sun fara hutu saboda nasara a tabbatar musu a hannun Allah madaukakin sarki take wai mu'mini ne iz a'jabatkum kasaratukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin duk da faɗin da ƙasa take da akwai waɗannan mutanen dubu goma sha biyu a gaban waɗannan tsirarin mutane da duniya ta yi musu kunci sai ga ina ma za su gudu duk inda suka falla abu ne su gata daga ma'anin ne za a kashe waɗanda ba su tsorata ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne da ƴan tsirarun sahabbai a tare da shi daga nan suka gane sun yi kuskure ne sun yi fankama ba su mai da nasara a hannun Allah madaukakin sarki ba suka gane kuskuren su suka dawo suka nutsu Allah ya ba su nasara aka kare wannan yaki sai aka samu ganimar da ba a taba samun irin ta a yaƙoƙi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kowa sai ya kwaso dukiyarsa sannan ya fito ba kwa buƙatar ku bi gida gida ku kwaso ta a'a kowa ya tabo da ita ga ta nan a haɗe zaka in yara kuke so dubu dubu da za ku yi muku hidima a gida ga su in mata kuke so ga su nan duk da ba ta da ciki shikenan kawai ta zama ta kamatin daga ran nan in tumaki kake so ko awaki kake so tun daga ranar naka ne samari masu balangu da gashin sallah duka ta lafiya kalautun a ranar za a iya fara ko mai gahina naka da aka zo za a yi rabo sai manzon Allah ya gane fa akwai wanda suka biyo shi ba fa sun yi imani da Allah madaukakin sarki bane ɗari bisa ɗari sun zo ne su gane ya manzon Allah ke cin nasara cikin hikimar Allah madaukakin sarki sai aka yi wannan jarabawa su gane ba kokari bane na manzon Allah tun da kokari ne na manzan Allah da dabarar musulmi ba za a wujijjiga su a farkon al'amari din ba to kaga hikimar Allah sai aka fara wujijjiga su wannan masu imanin su gane har yanzu da ya nasara a hannun Allah take ba a dalilin yawa ba take kaga su an fara jefa musu me abin da zai sa su yadda komai a hannun Allah madaukakin sarki yake daga baya suka dawo suka yi imanin suka hakura sun ma Allah madaukakin su sure ya nasara ta dawo duk a gaban su akai da aka zo za a raba ganima sai manzon Allah ya kalla to ku irin waɗannan ku zo a fara gamawa da ku dama kai imanin ka dai har yanzu dan rawa yake kamar injin da muke karatu ko ya dan yillum ya koma to su ma haka imanin yake in ya yillum zai ya daga in ya falla guje ka duk kamar ya tsaya sai sake yillum to haka imanin aka taho da shi sai manzo Allah ya ce to ga awaki nan tsakanin guri da kaza kirga abin da kake ya ce manzo Allah aban dubu ya ce dauki daga kamar wasa ya kirga daya biyu uku hudu dubu daya aka ce ta ka sai ce wannan da zai ta iya ce akwai dana a gida yana nan shi ma fa yana kokarin yayi imani bai tafi yake ba sai kirga mai dubu aka kirga dubu aka bashi yace da kanansa aka ce kirga dubu ya waye dubu uku yake ga kamar da wasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka ce dukkana wani yace dukkana ka ne ta ya ce to wallahi duk wanda yake irin wannan kyauta ya zo yaƙi a yi yaƙi a ƙare yaƙi yanzu yanzu nan ya ba da irin wannan dukiyar ita na dan sai da Allah ba yana yaƙi ba ne don ya tsara duki inda yana yake ne dan ya kare dukiya ba zai iya bada wannan dukiyar shi tun daga nan an gama lissafin sa ya dawo cikin musulmi wani ma shi ma da ya sake biyo sai sai manzon Allah ni tsakanin dutse kaza da dutse kaza duk abin da yake gurin ni ni nake so a bani yan baba kira akwai su batun dadewa eh manzon Allah ya ce a bashi tunda yanzu mai siyasar da ake yi ta yanzu ta a zo a tafi da imani sai ba ta a tara dukiya ba manzo Allah ce sadaka ce sai kada dukiya sai ya gaba da ita ya ga ya tafi ya tafi ba wanda yake dawo ba wanda ya biyo shi a baya ba mai bin sawun sa ga ina diga gaba yace lalle wannan mai kyautar yace wallahi ba mutum bane shi mutane ko ne nare mutum irin sa ya san wallahi ba zai iya wannan kyautar ba kuma har a yanzu kalubale ne ba wani dan siyasa da zai iya wannan kyautar ba babu shi wallahi in ba haka ba a je kofar gidansa a yi layi kowa ya duba ɗakin da yake so da ajiyar da yake cike sai na fasu in Allah ya daka kun gare ya waye ya dawo irin mu wata kan gobe shi ma sai an mahirance zai karya dan ya aka ya kada kuma ba zai iya bani nan ba sa koyo ma a Najeriya ya sun kai har Switzerland wasu sun kai Ingila wasu sun kai Dubai kuma aka ya ce ma investment wai ya ƙara haihuwa ko to shi kaga kenan ba karfin koyewa ba kenan ba ma za a aje a garin ba ko a jihar a'a wata kasar za a kai sai dan aka fafare shi da ya lalaba ya shiga Nijar ko ta ta dike gudu yana wa kansa dai tanadin abin da ya samu abin da manzon Allah bai taɓa yi miki da haka yana kadawa yana dosar kofar garinsa ya ce mutanen garin mu ku je ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina yau sai a ba'a malayashin faka yana nan yana kyautar irin mutumin da bai taɓa tsoron talauci yace irin ta manzon Allah yake yace ku je duk mai buƙatar alheri ya je imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan rabon da manzon Allah ya saba rabo na al'ada ko cikin masallacin nan ne tabbas ba kwa zuciyarsa za ta dauka eh mala abacin aka ce fara ya duba ya kwahe dewa ya gaba sarki ta duka ya kwahe dewa baba do zai kwahe ya kwahe dewa sai ga wanda yake can baya fara kallon anya za a ƙara so mai ƙare ba na ka to ki yi sai Allah na masa wurin kita to irin wannan rabon yayi irin rabon da manzo Allah ke a ƙara a cikin a yakukun sa yayi fa qala rajulun min al-ansar wani cikin mutanen Madina can da gare ka kamar ba za a kawo ba sai ya korafi yace wallahi yace na rantsa da Allah inna hala qismatun yace wannan kaso ne ma urida biha wajha Allah azza wa jalla ya ce ba a yi nufin Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan raba shi kuma ya ɗan sai ya jefa masa wannan halaka in ba dan wata kai ina ji ba dan din bata mai amfani ba yace na rantsa da Allah wannan kasan ba Allah ake nufi da shi ya za a yi mutanen nan mun daɗe muna adawa ko adawa muke da mu da su suka kore ka ka dawo garinmu yau kai nasara a kansu bayan an ci zaɓe suka yi da kamfe aka kuma sa misali yake da yadda aka ci zaɓe yadda aka yi fatahu maka sannan suka yi da kamfe suka da cikin musulunci kuma ana zuwa rabon mukamai sai aka fara ta kansu su ne suke da ofis masu gwabi duk aka rabe aka ba su sai ce wallahi inna ala qismatul ma'uri da biha wa dahal yace wannan rabon ba dan Allah ake bayan za iya duba dangin tunda a duk wanda aka ba Qurayshawa ne shi kuma mutumin Madina ne kenan yanzu kawai ‘yan uwansa yake azurtawa da abokai family and friend ko? ga ma makarwa sai ba duk wani asuna ko incident ya ji abin da nake faɗa ko kara sai ba duk ina ne don ya ɗaure gindin abin da yake faruwa ko ya faru kawai da dangantakar da suke take zuwa eh wannan danginsa yake so ya azurta ya za a yi a ce wane ɗauki kaza wane ɗauki kaza wane ɗauki kaza alhali yanzu magana da muke ma mutum dubu goma sha biyu suka fito wannan yakin to ana ɗaukan dubu dubu dubu yaushe nan ba mai dubu goma sha biyu za a zo kan shi sai suka ce wallahi inna hala qismatul ma'uri da biha wa Allah wannan rabban ba a nufin Allah madaukakin sarki da shi to kuma duk wanda aka gaya wannan kalmar ko ba manzon Allah bane sai ya ji zafi a ran shi to amma kalmar ba ta zo wajen manzon Allah ba wanda ya ji kalmar shi kuma cikakken musulmi ne Abdullahi dan Mas'ud qultu ana Abdullahi dan Mas'ud mai riwaya ce ni kuma sai na ce la'akulanna linnabi sallallahu alaihi wa sallam ce na rantse da Allah sai dai faɗi lamul qasam a farko sannan karshen maganar ya kawo nuna tauki al musaqqal wallahi tabbas sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kar ma ka jiya wayyawa in ka ji labari ni ne yace na rantse da Allah sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu daga nan kawai sai ya wuce wajen manzon Allah wa huwa fi ashabihi yana cikin sahabban shi a zaune yanzu ka ga duk wannan rabon mutane sun dauka sun dauka da ya gama da mu'allafatu qulubuhum yanzu ku je ku raba sai dawo gefe ya zauna manyan sahabbai sa Abubakar su Umar an dawo ana tsadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu rabo ku je ku raba shi sakon manzon Allah ya gama imanin yake nema to wanda ake da bukatar imanin su an raba sauran rabo ku je ku raba da haka sai manzon Allah ya dawo sai ya zauna cikin sahabban shi Allah da Mas'ud sai ya biyo shi yace fasararruhu ni ma sai na mai kuskus akan wani abin da aka fara ne kan mansur ba yadda kowa zai jikin sahabban ba sai ya zo kusa da kunnen shi tuk tuk tuk tuk tuk da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru fa shakka zalika alaihi wannan abin sai ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nauyi sai ransa ya baci hankalinsa ya tashi fa shakka zalika alaihi wa taghayyara wajhuhu nan da nan sai aka ga fuskar sa ta rigita ta canja wa ghadiba ya yi fushi ya fusata sosai ransa ya ɓaci hatta waditu anni lam akun akhbartu alaka masa aure ce wallahi sai da nayi burin ina ma ban gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan labari irin tashin hankalin da ya ga manzon Allah ya shiga irin bacin ran da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dafi yace wallahi da na san haka za ta faru da mun gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan labari kuma kala sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da ya sa Imam Bukhari koro kissa sai ce kad uriya Musa yace wallahi an cutar da annabi Musa bi aksara min zalik da sama da wannan abin da aka gaya mu fa sabara amma ya hakuri yace to ya kamata a ce annabi Musa ya fi hakuri a wajen Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakura to shi kuma inda manzon Allah yake gasa da shi ke ba yadda za a yi wani annabi yayi wani abu shi ya kasa yi ba zai yi ba in dai wani annabi yayi wani abu to manzon Allah sai yayi sama da nashi da haka to tunda an cutar da annabi Musa yayi hakuri to za shi ya kasa yin hakuri shi ma sai manzon Allah sai ya dawo sai ya hakuri to amma dake da wannan hadisin akwai maganganu yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara shi wanda ya fara faɗar wannan maganar malamai sun yi ta kokari akan maganar shi wasu sai harkus daga cikin sunan wasu ke kuma rul kuwai tsara tartamini to ko ne wasu su ce harkokin da shine rul kuwai tsara kuma rul kuwai tsara shine asalin uban khawarij bayan ya faɗi kalmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran sa ya baci kuma dan khattabi ya miƙe yace munafiki ne a bar da in kace sai sai da'ahu ya uba yace ka kyale shi ba za ka taɓa samun nasara a kai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san akwai kaddara a kasan mutumin da yake wannan magana shi kuma dama sunna ce ta Allah madaukakin sarki kullun muyassarun lima kulika lahu kowa Allah ya hore mai abin da ya halice shi domin shi in ka ga mutum fitsararsa ta yawa to Allah yana so ya sa ni a layin fitsararru in ka ga mutum ta'addancinsa ya yi yawa to Allah yana so ya sa rahi a layin 'yan ta'addani can kansa ya yi yawa to Allah yana so a sa a inda ake sa masu sa kai ne kowa irin abin da Allah yake so ya bai masauki ko sakamako da shi irin waɗannan ɗabi'un Allah yake zefa mashi sai ce shi wannan mutumin ya khruju min dhikri dhikri hadha ar-rajul qaumun yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya yace shi wannan mutumin da kake gani ta tsantsansa Allah zai fitar da waɗansu mutane za su ke ficewa daga addinin musulunci irin yadda kibiya ke ficewa daga cikin bakanta idan an harba ta lokacin da mutum ya dama baka ya saki kibiya duk inda take wani lokacin inda sai ka kalli inda zai saka kuma ka kalli inda za ta kafa wata il sai an barka in dai ka tsaya ka kalli fitar sa to kan ka ji akwai ina jin Allah da ta kafa inda za ta kafa sai in ba wani harbi aka samu ba dan da ganin fitar da da fadawar ta in gwanin harbi ne duka kamar lokaci yaƙi to haka waɗannan mutanen za su ke ficewa daga tsatsan wannan mutumin da haka tunda Allah ya kaddara akwai wani abu da zai furo daga tsatsan shi ko kayi yunkurin kashe shi babu alkhairi dan ba za a baka nasara akan shi ba kaddara ubangiji ce ba a canja ta sannan shi daban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mun faɗi kaɗan daga cikin hikimomin shi shine shi yayi ne dan ya yaƙi imanin waɗancan mutanen shine abin da ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yayi rabon bayan yayi rabon an kare sai ga mutanen Madina kamar alamar fuskar su dai ba su so abin da ya faru ba sai yake cewa mutanen Makka da waɗannan da suka musulunta duka fa idan an kare yaƙi an yi komai za su koma gidajensu ne su kwanta da awaki yace ko kuma za ku ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku koma ne da shi garin Madina da wanda ya ɗauki manzon Allah da wanda ya ɗauki awaki guda dubu ko ya ɗauki awaki guda dubu uku dan Allah waye morewa sallallahu alaihi wa sallam dan Allah waye morewa ba an zama ne wanda ya ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka manzon Allah ya amsa ce mutane za su ɗauki dattin duniya ne da kuɗi da dukiya sun koma gidajensu ya ce ku kuma za ku ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ku koma da shi garu a matsayin ka san da Allah madaukakin sarki ya ba ku ki koma ku amince ba zaka ce mun amince sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga musu ita ce kalmar da ta dada musu rai saboda mai hidan ya shigo ya tunzura su a saru su wasu su yi korafi ko ba kuma ma ya sake tsuntar rabai shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga musu wannan amma kafin ya ga musu ya ce me zai hana ku mun gori suka taba manzan Allah ya ma gori yace a ku mun gori muna suka ce manzo Allah da ma ku gori yace ko ya ga mun ku ce fa su ne suka kore ni kuka bani masauki tunda ya san abin tabi'a ce ta dan adam in yanzu ce da gudu haka za a faɗa yace ku mun gori muna ku ce su suka kore ka muka baka masauki suka kunta ka daga gidanka muka ma masauki suka yage ka muka baka kariya da duk abu ga mu suka ce ai wanda ya dace yayin gori Allah ne da manzon shi sallallahu alaihi wasallam yace tun da Allah ya fitar da mu daga duhun kafirci ya samu cikin musulunci Allah ne kamata ya mana gori eh balillahu yamunnu alaikum ko an hadakum lil imani kuntum sadiqina ko Allah ne ya dace ya muku gori tun da shi yasa kuka gane imani suka ce to Allah ne ya dace ya gori annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya dace ya gori wanda ya bada gida ne ya samu na gori duka da suka ga manzon Allah ba su isa su yi gori ba su yi kamata a waka gori sai su to ga fa hikimar rabon waɗancan awaki ne za su ɗauka da dabbobi da zai kuma an kare da ta kuma manzon Allah za ku ɗauka ku sake koma da shi garin Madina ku zauna to kuma zama da manzon Allah shine ƙarshen arziki wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihi wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ya yi wa duniya alƙawari guda ɗaya in dai manzon Allah na guri azaba ba za ta taɓa sauka ba za ka inda wata annoban ruwa za ta zo jiya da ruwa ke cin fasanin jigawa da kano da waye in garin manzon Allah na nan wallahi ruwa bai isa su wannan gari din ba amma ta Allah wali wa azaba ma ta fi amma ta Allah mu'azibahum wa hum yasallun annan Allah ba zai a mutane azaba ba matsawa suna istighfari amma ko azaba a ce kowa ta gama da shi in dai da masu istighfari a garin kai an samu inda za a ware sai da ce guri kaza sun sha wahala guri kaza Allah ya tsayar da su da haka kenan kaga shi hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin rabon shine ya yaki imani a tabbatar da mutanen Madina shine ku dauki manzon Allah wannan yake muku alkhairi sannan a ga mai imani kar ka sa faran ka cewa tabbas sai an baka guda biyu ba nan labin haka kai a baka kyakkyawan imani lafiyayyen imanin da za a shiga aljanna da shi kuma Allah ya sa ta kowa kudi a garin ba lallai bane haka ta samu a baka lafiyayyen imani kuma a ce kawo kowa kwarjini a garin ku ba lalle bane haka ce za a iya tsakura ma a nan a tsakura maka a nan in ko aka baka imani kan gargar da baya motsi to haɗe yake da jarrabawa da yawa kana kallo ya dace a baka sai a hana da haka mana Allah ya faɗa ya zan zo rabu in ga da wane da wane da wane su suka fi cancanta ya ce amma sai in hana su saboda ina da yaƙini akan imaninsu sai kuma duk wanda ba su kai su cancanta ba sai in ba su saboda in an hana su imanin su sai yayi rawa haka da a dan ana take to shi manzon Allah ya sa zai iya gane waye zai hakuri waye ba zai iya hakuri ba da haka kenan tunda ya yarda mutanen Madina suna da lafiyayyen imanin da ba zai yi rawa ba wannan yasa aka iya tsallake su a rabo aka ba waɗanda suke mu'allafatu qulubuhum sannan abu na biyu ko abu na uku kenan ko shine ya halatta a kai sulhu ya kamata a kai gulma zuwa ga shugabanni matsawar wannan abin zai kawo maslaha idan shugaban ku yana abin da bai dace ba kuma abin zai iya taba martaba da mutunci ko abin da ake gulmar akan zai iya taɓa martaba da mutunci babu laifi a ɗauki wannan zancen a kai wa ciyaman ko a kai wa gwamna ko a kai wa shugaban kasa babu laifi a iya yin wannan matsawar wannan abin in an kai da niyyar gyara ne a gyara ɓarnar da take gyaruwa ko shi ya kare mutunci ranka ya daɗe abin nan ana faɗa a gari akwai wani gida a unguwa kaza an ce kaza ne yake faruwa wa yake ana yana ganin kai mai jar koma ko kifi na ganin ka ko in yana tunanin ya koyo mutane to mutane sun sani hasan fara zance a gare in gaskiya ne ka daina in ba gaskiya ba ne san matakin da za ka ɗauka to shi da dalilin da ya sa Allah dan ya faɗa wannan kalmar ta yi muni a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bara in je in gaya wa manzon Allah dan ya san suwaye munafikai a cikin sahabban shi sai ɗauki matakin da ya dace ya kai wanda shi da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan magana dalilin ya halatta shi yasa manzon Allah bai ja maka kunne ba shi yasa manzon Allah bai hana shi ba da haka ɗaukan tsohu da zance akai inda ya dace inda niyyar maslaha ne da gyara da tsaron mutuncin masu mutunci ya halarta a gane abin da na faɗa ko niyyar ake kallo in dai kyakkyawan niyya ce maslaha ce ta sa akai to musulunci baya faɗa akan wannan abu amma duk da haka sai da manzon Allah ya ja kunne a ƙarshen al'amari sai kada kowa ya sake kawo min labarin kowa duk abin da kowa ya faɗa a kyale shi kar a zo a gaya ya ce wallahi so nake in fito in zauna a cikin mutane ina walwala ina farin ciki da haka daga yau kar a ƙara cin wani ya ce kaza da haka to in ka ji wani ya faɗi irin wannan maganar daga yau manzon Allah sai kar a ƙara faɗa kuma yanzu ma da za a washe gabanni irin wannan da masu kuɗi da 'yan kasuwa da za a zauna lafiya kalau waɗannan ƙananan yan tsohon su ne matsalolin wallahi wani bai yake kaza da kaza da kaza sai ga kana ganin mutuncin mutum kuna kai sa kuna haba haba da ka haɗe ka da an zai kama wanda ke bi a zuciyarka kawai ka da hatsari aka da an tana zuciya ya kwaba to wannan irin kwafar manzon Allah baya so ya yi ta ga mai imani sai sai dan Allah a daina kamun labarin duk abin da ya kowa ya faɗa fa inni uridu an akhruja ilayhim saliman aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam aw saliman sadri yace ina so in fito wajen mutane in zauna kirjina fes a wanke bana jin komai ga kowa dan haka a daina kai mun labari dan haka to da shi gabanni za su yi irin wannan dukkan tsohu in ya ba shi dokar da kara dawo security na bakin gira cewa na in yazo kara kara bar ya higo tsurku yake kawa kuma zai kai tsurku ba aiki baya yiwa a ran nan idan gwamna ya fito da niyyar zai yi aikin aka yi wani tsurku aka yi masa hankalin sa ya tashi ba duk abin da za a ran nan an fasa har sai hankalin sa ya sake dawowa to kaga in aka kai asara sai da yawa ka bata tsakanin su da wannan kuma ka hana awa talakawa ai kuma duk yaki yin aikin da aka dora kuma zai ta albarin wannan rana ba zai mai dawa haka in siya man ne in ya zo daga tafiyar shi in ya shiga ofis aka ce ai mutane sun ce kaza sun ce kaza yana ɓaci da ya zo aka buga kofa shi ke tafiya zai aka barna ta sake faruwa shi ba zai yi aikin ba kuma zai ta albahi kuma in zaman da zai akwai abin da zai amfana da talakawa an musu haramiya idan da wasu masu ƙananan motoci za a biya su je su yi cefanin su sake kaso su dawai wannan abin da aka yi na jinkirin da sake cutar da su da haka inda mutane za su daina kai tsurku wajen shugabanni da an zama lafiya kana haka nan yan social media ita za su daina irin waɗannan wannan labaran na tsurku na haɗa al'umma na gulma da annamimanci wala da an zama lafiya da yawa yan social media annamimai ne a sama wane yana kano wane yana guman yana zaune da daka sa sai annamimanci eh su wane su wane muna ganin ku masu kaza kawai da zuciyar ka ta ga maka to fa wannan fa abun su wane ne suka yi ni da ma na san wallahi abu ba ba gaskiya muke zaune da su yana jefa bai gaya maka ba amma a sama za ka gani a sama zai gani ya jefa annabi manci a tsakani to inda za mu yi hakura bisa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ƙarshe duk da ba cikin hadisi shine a daina kai labaran da za su tada hankali da sai a zauna lafiya a kalau eh sannan me daga cikin hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da ake wa mutane shi ma in an masa yana samun shi da aka ga masa abin da ya ji zafi aka ce fuskarsa ta canja ya yi fushi abin ya mai nauyi wani yake nuna maka yana da wani nau'i na siffa irin da dan adam qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya da haka tun da abin da yake tada wa dan adam hankali na tada masa hankali to a daina masa tada masa hankali da abin da yake tada hankali dan adam ne shi ma abin da zamu samu a cikin hadisi hatta waditu an lam ukhbiruhu kuma qala sanan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qad uziya Musa bi akthar min zalik an cutar da annabi Musa sama da abin da ni aka cutar da ni me yasa ya kafa hujja da annabi Musa da Allah ya jera masa annabawa ina ji a cikin suratul an'am ne kusan guda goma sha da sai ce fa bi hudahu muqtadi eh na an'am kai irin shiriyar da aka dora waɗannan annabawan irin abin da suka rayu a kan shi to kai ma kai kokoyo da su to dai tun annabi Musa an cutar da shi yayi hakuri to sai ya koyi da annabi Musa tun da annabi Musa mai yawan wuri ni ma ya dace mai haƙuri. To kenan kai ma a rayuwarka ya kamata a ce akwai mutanen da kake ganowa kake ɗaukar izina a kansu. Idan manzon Allah zai ɗauki izina a rayuwar annabi Musa, to tabbas kai akwai dubunnan mutane da sun fika da kai. Kai ma idan wani abu ya faru kalli irin waɗannan mutanen wani mataki suka ɗauka. Kai ma sai ka ɗauki irin wannan matakin sai zama maka abin izina. malamai kuma suka tattauna wai annabi Musa ne ya fi samun cutuwa ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya fi samun cutuwa na manta lafazin hadisin amma akwai abin hadisin da yake nuna kamar manzon Allah ya fi cutuwa sama da annabi Musa alaihi salam amma annabi Musa an cutar da shi sau da yawa a cikin Qur'ani ko a cikin Banu Isra'il a ba mu kamar guda ɗaya ko guda biyu na'am na'am na'am kamar ba su ji gaba ba ya alladina amanu la takunu kallazina azaw musa kar ku kasance kamar waɗanda suka cutar da annabi musa alaihi salam sun faɗa mashi kalma ta batanci fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya wanke shi daga abin da suke faɗi wace ce cutar wato an na'am na'am na a akwai abin da suka faɗa a kan shi na sun faɗa wa nabi musa kalma kamar ta muni a cikin ɗan adam shi ne duk wani abu da ya kuskure a jikinsa fa muni ne yadda Allah ya halicce kaɗin laƙari halaka da insana fi a hasani takwim to komai idan yana da daidai ba ne su tattaka yi mu sai in ya samu matsala akwai problem in ka samu problem idan problem ne in ka samu a kunna akwai matsala ce in ka samu a hannu matsala ce in ka samu a samu matsala ce dole sai ka ji rayuwar ka akwai na kafa a cikin shi suka ce annabi Musa yana da kayan maza ne ko to duk mutum da aka ce yana da kayan maza ko gwaiwa misali ko zaka ji kamar rayuwar ka akwai nau'i na tawaya na dankanci a cikin ta aka suke ga masa in ya zo ya tafi kuskusun sai su jiwa ya tafa da dariya wani abin yana mai ciwo a rai amma Allah wasu bai tabbata sai da ya je wanka wani lokaci ya ɗora kayan shi a kan dutse ya Allah ya jarrabe shi dutse ya gudu da kayan nashi fito wanda yana kokarin ya kama dutsen ya rige su kuma suka ga halitta da Allah madaukakin sarki ya mashi haka dai ya zo a cikin hadisi to babban ra'ahu Allah amma da yake Qur'ani yake magana zai saka ya dukalin magana لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا shi kuma Allah baya tuhuma ba a tuhumar Allah me yasa kai da kaza ba kai da kaza ba abin da ya ga dama da shi Allah madaukakin sarki yake kowa bawa ne a gurin shi fa bara Allah mai makaru wannan cutarwa ce da aka banu Isra'il amma lokacin da suke fadin abin da suke fada akan Annabi Musa bai dauki mataki ba baya gudu da gudu baya jifa baya tsinuwa baya kaza ya kauda kai ya bar Allah madaukakin sarki ne hukunci to idan annabi Musa za a gaya mai wannan yayi hakuri kai me yasa idan an gaya ma ba za ka yi hakuri ba akwai wani cutarwa na'am na'am wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha na'am na'am eh sai a kan haka suna bautan marege bai ɗauki mataki ba? Eh, eh, a ya ɗauki mataki fa ina karfatan na qaumaka min ba'dika wa adallahu samir faraja musa ila qaumihi ghadbana asifa anan musa sai ya jiyo cikin fushi da bashi ko fa me musu wa'azi ya hana su har ta kai ga ya ala'anci ga musa samiri rayuwarsa ta lalace a ƙarshe bai haƙuri ba saboda wannan haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki ba haƙƙi bane na Annabi Musa alaihi salam to akwai cututtuka da yawa ko cututtukarwa da yawa da aka wa Annabi Musa alaihi salam a Annabi Musa alaihi salam da yawan su yayi haƙuri har sai da ta kai an kai shi ƙarshe ita ce wadda Qarun yake cewa da wata karuwa ta je ta faɗa a cikin al'umma Annabi Musa ya yi lalata da ita tana zuwa za ta maimaita kalmar da ta faɗa ga ƙaruna irin an yi rihasar din nan a faɗa ita ke cewa ƙaruna ne ya in ce ka yi kaza da ni kai tsaye ta faɗa abin da aka yi wanda ya sa ta aiki da abin da aka sa ta sai aka faɗa kamar Allah ya wanke shi a idan mutane ƙaruna yana jin haka sai ya tabbatar da kuma fatin ƙarshen tuku ya zo ƙarshe a nan musa sai ya ta horansa a ɓaci yana ganin sai yake cewa ka tausaya mun kai haƙuri ya ɗauki kuma da ya tashi da aka masa kalmar ya alwala ya yi sallah raka a biyar roƙi ubangiji ubangiji ka bani fansa wannan bawan naka abin da yake nema bukatar sa ya kunyata ni in ya kunyata ni kuma addinin musulunci za a wa baraka ubangiji ka ɗora na asirce sai an ba ka kasa kamar da umarni da duk abin da kake da haka yana zuwa sai umarci kasa ana busa kamar rama ka tausaya mu sai ka koma su da shi haka sai sai kasa kama shi ya kama yana kama ya mutane suka fara suka ce oke ya ga yana da duki na haka in ya halaka zai gaji dukiyarsa sai ce hada har da duki da haka inda ya limi haka dukiyar ba ta limi in zai limi haka nan dukiyar ba ta limi da ya zo ta kama gwiwa sai ne ma sai ce kara ta matsa kara ta matsa sai da ta haɗe shi gaba ɗaya da dukiyar tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa yatajaddalu fiha ila yawmil qiyamah yana nan har yau ƙara nutsawa ake da shi har yau ƙara nutsawa ake da shi ba zai zire ba har sai Allah madaukakin sarki ya tashi alƙiyama sannan kuma zai fashi a wuta a azabtar da shi to anan kaga ƙarshen haƙurin annabi Musa ne ya cike sai ya ɗauki mataki to amma an taɓa samun inda haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cike na ba taɓa samu ba bayan da aka samu hakuri annabi Musa alaihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tiki ya taba tiki ya hima na ya kaura cewa matan shi to da wanda ya kaura cewa matan shi saboda sun fata masa rai yayi yaji dan ya gwada musu matsayin shi da wanda yake kasa ta kama mutum an yi agwada rashin hankulin irin wannan ai wani bai ma ya kamata ya faɗo a cikin misali ba na wa na wahan yan ba na na ake na wani yana garin maka akwai wanda suka ɗauko tumbun raƙumi suka zuba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah suka koma suna ta dariya da ya mike sai ya alƙulu da ya ce to Allah da wana da wana da wana Allah ka magance su da aka zo yakin badar duka aka kashe su bai ruwa ya ce gaba ɗaya su bakwai da manzon Allah ya ambata sai da naga an kashe su an jefa su a rijiyar na ta badar kaga shi ma kenan a matsayin shi na mutum akwai inda za a mai kamar hakurin zai je bango sai an dangana da Allah ya ɗauki mataki akan al'amari din da aka kira ɗaya dukkan akwai inda ya kasa ɗaukar hakuri ya yi fushi to shi ma akwai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kai kuka zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan fatan bakawar da aka yi magana manzon Allah ce duk wanda ya shiga ɗakin Ka'aba ya tsira duk wanda ya shiga gidansa ya kulle kofa ya tsira duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira amma akwai ibnu Khafal nake cikin bai manta ba sai ke ta shi wannan ko an ganci ya kama rigar Ka'aba ya kankame manzon Allah ce a fashi shi sama ba yayi bane ba kuma in isaman li nafsihi ba dai kawai kan kafan sa bane addinin musulunci yawa zagon kasa ya nemi afuwa a kama shi ya sake wa addinin musulunci zagon kasa sai ce wannan ba zai sare ni ba sau biyu ya mun na farko ya sake mun na biyu sai ce duk inda aka same shi aka shi ina ji kuma shine abin da hadisin na Aisha ta faɗa ta ce manzan Allah bai taɓa ɗauka wa kansa fansa ba wata ilke na kaga mu dawo dai ba cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai kenan ko bai taɓa ɗauka kansa fansa ba in kaga manzan Allah ya ɗauki fansa to an taɓa Allah madaukakin sarki ne fa yan taqima li rabbi to anan kuma sai ya ɗauka wa ubangiji fansa a dawatan da suka ɗauka mashi kamar Allah madaukakin sarki ya ɗauka wa fansa dan addinin musulunci aka taɓa a ra'ayta alladhi yanha abdan idza salla ko har Allah ya faɗi wannan din mutumin da yake hana bawon shi a lokacin da yake sallah babban zunubi ne a wajen Allah madaukakin sarki to Allah ka yi maganin su dan kar su samu dama da za su hana wani aikata addinin musulunci wallahu ta'ala alam da aka yi Imam Bukhari a babin ya kawo mana manyan guda biyu Allah madaukakin sarki a matsayin sa na mai halitta an cutar da shi yayi haƙuri baya ɗaukar mataki kuma an tuba ya yi da duk zunubin da kawai Allah madaukakin sarki ne shirkar wannan da jingina masa da a yau ka tuba to kuma Allah madaukakin sarki ya fi farin ciki da kai sama da kowa to ya kamata wannan zama to izina a rayuwar mumini duk cutarwa da za a yi ma in an ba ka haƙuri ka haƙura in ka samu dama kar ka rama kuma sannan ka yi haƙuri ka rika tarawa haka ake so sannan aka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin biyayyen halitta an cutar da shi in ya kau da kai in ya yi niyyar zai ɗauki mataki manzan Allah ya fasa in ya yi niyyar zai ɗauki mataki manzan Allah ya fasa sai ce da ta duk zai Musa bi aktara min hada fa sabar shi yasa aka kashi kenan fa sabru ala da hada to in ka kalli kuma yanayin cutarwa da zai ciki in aka ce hakuri ya komai lada kamar hankali zai karɓa har wani shi yasa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi duk komai an bashi matsayinsa an bashi siffar da ta dace da shi a sadaqatu burhanu as-salatu nurun ko da aka zo akan hakuri sai ce me wasu sabon ziyawa hakuri da kake gani shi kamar hasken rana ne in kana da hakuri ba abin da ba za ka gani ba rana ta fito ta haska ba abin da zai yi in dai shanka lafiya ka lau ba abin da ba za ka gani ba to amma ba yadda za a yi ka zauna a cikin rana kuma ka ci cikin ka lafiya ka lau kana shan vitamin nawa ne kuma jikin ka yana gaya maka to haka ita wannan hakuri yake kana yi kana amfanuwa amma jikin yana gaya ma akwai matsala fa to haka hakuri yake shi yasa aka siffanta shi da ne abdiyahu amma sallah ita in kai ta zama haske ne na wata yasa aka ce mata wa salatu nurun ko lokacin da kake sallah zaka ji kawai sanyi ne da haske ya haskaka gufa goshinka ya haskaka fuskarka a ga alama a fuskarka ya haskaka zuciyarka kuma kake jin daɗin hasken a cikin ranka kamar hasken farin wata ne za ka ko dare in ya dare ka fito ka ga gari ya tarar nan kar wata ya har sai gari ya yi daɗi sai ka ji kamar ana ma a ce kullum irin wannan dararen ake da akwai a duniya don kana so ka ji irin wannan dararen dimancin sallah safiya da yammaci Allah ya sa wa mu zaman to masu haƙuri masu amfani da haƙuri masu haƙurƙurta da zuciyar mu akan dukkan abubuwan da yake faruwa waɗannan suna hadisai guda biyu da za mu tsaya a kansu abinda muka faɗa da manto daidai Allah amfani mu da su wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara ya ba mu ikon aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin darasi na hamsin da takwas ko shine ban faɗa ba ko wannan darasi na muka yi na hamsin da takwas Allah ya samu dace